na farko dai mu sani cewa shi kamar yadda ma da ya fada karatu irin wannan yana buƙatar tattaro hankali guri daya ya zamto wato abin da ake ƙoƙarin karantawa yana amfanar da mutane sannan kuma abu na biyu yin karatu kowanne iri yana buƙatar wasu adab da ya kamata mutum ya kula da su shi sa za ga mutum ya tafi makarantar tsoro ya je kwantar da kai sai malami ya fara ba shi shawara cewa nemo kaza idan ka nemo wannan littafin sai fara tsora ma daga nan suka gama sai ce to yi kaza wani yana sawa alkaratu albarka kwarai da gaske sannan kuma suna magana akan cewa umdatul akam yana cikin littafin da kaga hadisan ka 400 ne da yankai amma ake bukatar duk dalibin ilimi na gaske ya zanto ya haddace shi ba ma ya iya biya shi kawai ba wani hadisan guda 400 da wani abun Allah ya dace zaman ba kan da gaske a rayuwarka ta addini sai da Ali ya bada wata shawara wadda muna karanta a cikin ta'alim cewa ala la tanalu al-ilma illa bi sittati ka sani cewa ka taurara ba za ka taɓa samun ilimi wajen da abubuwa guda shida sai yake cewa ka umbika min amba'iha bi bayani ka sanni zan baka labarin labaran abubuwan da za su zo ma ɗaya bayan ɗaya sai yake zakawun wa irsin wasu barun wa bulgatin wa irshadu ustazin wa tulu zamani idan mutum yana so ya tara ilimi to zan so yana da wato zakai kokolwa ne kiyaye duk abin da ake faɗa wayin sun sanne yana da kwaɗayi na karatu ba ta kura ma a kai ba a kai ne kake da kwaɗayi ka yi karatu wasu barun sannan mutum ya zan yana da juriya وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها idan to kana da juriya wajen yin karatu sannan sai na hudu yace wa bulgatu sannan idan to akwai gudiri abinda za a yi karatu akwai shi wa ijadu istadin idan to malami ne ya koya ba sannan na jira yace wa tulul zaman da kuma daukan lokaci kana ji daga an fara idan aka jima da wani suna cewa a jami'ar su wani malamin yana cewa arba'una hadisi sai da wani malami ya shekara uku yana koyar da shekara uku to mu dawo kan gabar sai bayan dai idan mu ji sauri mu shiga littafin cewa da yake zakawo da mutum ya zanto yana da wato zaka kwakwalwa kamar yadda wasu ke faɗa kowa yana da kwakwalwa ni na yawan gaya wa mata wannan cewa kowace mace da kake gani tana da kwakwalwa ta gaske da wani lokacin na gaji kun ma bi mu kokalwa dalili shine in kana so ka gane haka yanzu ka koma gida ka tambayi iyalinka ko in zan je daji ka lissafo ma waɗanda suke mata barka lokacin da aka haifi ɗanta na biyu za ka gaya ba wanda ta zo ta ba ta ɗari biyu wanda ta zo ta ba ta kai ko yanzu ka manta har wanda suke ba wasu kawai ka rike kaga je suna da zaka akwai kokalwa sannan abu na biyu kwaɗayi ya zato kana da kwaɗayi da gaske na sanyin abu akwai mutane da yawa na malamai waɗanda wato yadda suke da kwaɗayi sai daga cikin manyan magabata akwai wanda saboda kwaɗayi da san ji ya ji karatun wani malami zuwa yake da ya je saboda kankanta ka koro shi a kai amma sai ya koma gefe ya laƙe ta daga Isa a da a cikin ruwaya ma ka zo ana yin tafi in yazo yana bayani zai ce wato na ji wannan hadisi ne lokacin da ne sa ta ci ta windo sai ya faɗi cewa ta windo ya ji saboda kwaɗayin sa daga bayan malamin ya gane sai yake to dawo cikin ɗalibai sannan a ba ka daure ya zamto idan da baka ta farko kake a karatu karkar take ka sauka dan tsarin karatu na majalisi za ka taba kaci akwai wanda tun da aka fara bai taba fashi ba akwai wanda kuma yayi fashi amma bai kuke 10% ba kaga ya zama dan tarwaka ta biyu wani kuma 25 wani kuma jeren da yake da dama kawai ji ka ba za ka haka su ba ko ni tabakar da daban tabaka ne kala kala wannan juriyar kuma da dajewa ta kan sa mutum ya juri ya samu abin da ake so malam Ibrahim ya kawo wani labari a cikin littafin Tarihi cewa akwai lokacin da wani ba Allah ya tafi kai ba mu kitabi malamin nahawu lokacin da yake neman karatu yace ya yayi karatun ya ki zama dauka yake tafi kauye dan wani gari wannan da yake tafi yace kai anya ba kurarin da karatun nan ba duk da yawa mutane sun mutu ni kullun a bayani ya zo gefen bujiya yana hutawa yana tunanin kawai ya yanke kauna ba zai ƙara zuwa makaranta ba sai ga wata tururuwa ta zo ta ɗauko dawa tana tafiya a hankali ta bi cikin bujiya yana kwance a kan gidi yana kallon ta sai ta hau sama tana ta hawa sai da take ta fita zuwa inda za ta kai sai dawo ta faɗo sai ta dawo a hankali ta biyo da ta kuma ɗauka sai kai sai ta fita zuwa sai ta faɗo da kalle ne da ta sa wannan dawa a cikin gurin da sai yi shiru yace wannan malama ce ta bani karatu yace tun da kai ya hakuri har ta kai dawa nan to ni ma zan yi hakuri in ci gaba da karatu wannan dalilin yasa har Allah ya ba shi dama ya jira cikin manyan malaman nahawu a duniya duk malamai sun san cewa a harka abin da ya shafi nahawu me ya janyo ma wannan ittiba sannan abu na uku shine wato na hudu kai wasu barun wa bulga guzin yanzu daga na ji gona ji gwani hadisi yana cewa wannan littafin cewa na masallaci ne eh to amma ni akwai a waje na duwa da aka ba musamman a mata ba na masallaci wani na gudu ya ba wannan da aka ce na masallaci ne kuma kusan iri ce ne sai a kula na gudu can ko yawwa to kaga sai a kula sosai na wanda aka bayar sadaka ba su canji eh sadaka ce amma ba irin tamu ba ko yawa kaga an yi sai abin da a masallaci amma wancan mutum zai iya tafiya cikin gida ya yi jinda kamata a yi wanda shi amfanin littafin masallaci na wanda ya makara shi bai zo bai wato ba daga gida yake ba shi ya kawo masallaci kawai to shi ke nan kun ga abin ya zama alkhairi ya zama sadaka bin sabilillah bane mai in yazo sai a samar da na masallaci yawa akwai bayan Allah da yawa da suka bada wannan wato gudunmuwar Allah ya saka musu da alkhairi um hikimar littafin na masallaci kamar da na fara faɗa shine wanda ya makara yana da gida ba yana da gida yazo ya makara kawai sai tarar kafin ya je gida kuma ya dawo lokaci zai kore sai a bayi da masallaci na masallaci amma littafi ana amfani da shi ne don bija idan an yi karatu da sun koma gida to kai hidar abin da aka domin akwai gudunot ma da ake a gefe wata kalma kai kaza duk talibin ilimi ka dau littafin da irin wannan za a ga akwai rubuce rubuce da yawa a jiki to shi sa kada mutane su la'akari da iya na masallaci gaskiya kawai wannan hoɓɓasan da aka yi yana ba Allah ya saka da alkhairi ya ba ya ya wato ya ƙara haɓaka arzikin waɗanda suke wannan alkhairin saboda haka shi ne wato bulga littafi gudun karatu ba yiwa ba littafi kwata kwata musamman yanzu a wannan barin da ake da kuma wannan littafin da yake a gaban ku da 170 ne 200 amma yadda kana bukatar sai ka ga dubu ɗaya in mai kyau ne daga nan zuwa sama dubu ɗaya zuwa sama in ko shari kake so dubu sha biyar ashirin ashirin da biyar talatin har da dubu hamsin a shari littafin nan to kaga dole sai an nemi kuɗi shi sa imamul lay al-misri cikin hidimar da ya rike shi ya san Allah ya ba shi dukiya sai ya rika bi duk inda ya san malami yana karantarwa a wani gari sai ya sa kawai wata nan zai sa a kai man biliyan biyar ya ce a cigaba da karantarwa saboda karantarwa ba ta yiwuwa ba abun karatu ba ta yiwuwa shi za a ke cewa wai bai taɓa zakka ba kun san dalili mai kuɗi ne dalilin shi ne in ya tashi yin tafiya jirgi uku yake jirgi na farko shi da iyalansa na biyu bakin da ya ɗebo mutanen da zai taimakawa na uku kuma gaba ɗaya ku jini ne wanda gaba ɗaya sun yi jira shi sa duk shekara komai nasa sai ya ƙara jiki sannan kafin na Allah ya kuma ba shi wani biloniya ne na gaske ya rika aika shi imam malik miliyoyin naira suna madina a ce ku ci gaba da karantarwa to hulga guziri yana da muhimmanci kwarai da gaske a harkar karantarwa sannan kuma wa ijabi ustazi ya zanto malami ne koyar da kai kada mutum ya dauki me yake kiransa na turanci kadai na ce kadai ne shi ma zai amfani idan ka je makaranta kadai ya ce da shi zai dogara ko littafin Hausa kawai dan ya iya Hausa ya karanta ba zai gane ba ko dan ya iya turanci jini jini da ya saba turanci ma ba zai gane ba domin akwai gurin da za a zo akwai littafin da saba daga daga an fassara alwazan guda lizard saka saka an fassara ta da lizard kaga ai kasa cewa annabi cewa din da kuka kadan dare ku kashe ba da kadan dare ake ba amma saboda fassara ce yayi ta kawai kai tsaye sai fassara ta da lizard kuma tana da turanci kamar geko ko sunanta tana da sunanta daban saboda haka wajibi ne ayi wannan kisa bakar abdullahi abu zai ya ga alisabun da yayin dalibi da nayi inda yake cewa ya ga labarin doma hakim wanda shi littafi ya dauka da kansa ya karanta hadisin bukari da muslim annabi ya ce bil habbati sauda'i kifaru sai ya karanta da kayan tsayara karkashin batin nan sai ga ya ce dugo guda biyu sai karanta da fil hayyati sauda ikifar cikin alhayya ne kenan mutijiya cewa cikin abin da ya jabu mutijiya wanda take bakakirin lallai akwai waraka ya ba wani batawa yana ciwon kido yake zabo bakar mutijiya da burin da buje ba ta ta'adaka a yukan ne dalilin wannan mutum ya makani da malami ya daga littafi ya ga abin da ya karanta ya ce ai ba ya bace ba shi shi za ka kana karatu a gaban malami da kariya a makarantun mu na turu sai malami ya ce ban ji ba idan kai kuskure in ka kuma biya sai ce me kake ne kai ba wannan a sai ka in baka gyara ba sai ya ba aka ake ya zo saboda ka ga zama a gaban malami yana da wato mahimmanci ko kuma wanda ya dauki littafin risala ya je karanta cewa an je binne mamaci bayan an sa shi a cikin kabari wasu ruwa alaihi ladi sai karanta ba wa dali annaban cewa ku fara masa kirmo annabi kuma tuba ne yake nufi da ya kai kare annabi alaihi salatu wasalam ku sa ma tuba ne a gefen sa shi sai karanta da annaban kaga wata ne kawai ya canja yaje an binne mutum babban malami a gaje shi a kashin kirmo kwaya guda aka kare sai kawo mamaci aka ce malam ya haka yace ai an ce a fara masa nono kaga me yayin yobar karatu da ka saboda haka wannan suna da muhimmanci kwarai da gaske mu kiyaye shi ne wato irshadi ustadi na karshe shi ne tulu zaman a dau lokaci ana yi karkace daga fara a yau a yau za ka gaba ni za a makarantun mu na turu har yau za ka kaje ka fara halali kana gaba sai a ce to da ku ijimawi da ka gaba sai a ce da ko ijiya kana gaba sai a ce da ko risala da ka gaba sai a ce dauko lawali da sani aka yi dai da kai aka yi sai a ce dauko lawali da sani ka karatu yayin kai tsawon rai a karatu ya fara yin kake har ka tafi can gaba kai sai wato sauran har zuwa kan mudawwana me yasa saboda daukan lokaci da kai a gaban malami bayan nan babban abin da ba ɗalibi yake bukata wanda zai ɗau karatu a kowace irin marhala shine ya zamto yana da kyakkyawan ikhlasi kana abu na biyu kai kokari kai aboki na kwarai domin kamar yadda malamin suke faɗa aboki kusan kala uku ne akwai sadiqu fadila akwai sadiqu ladda akwai sadiqu manfa'a to ya kamata ka san da wa kike mu'amala an kana so karatun ke tsuri sannan wajibi ne ga wanda yake so karatun sai albarka irin to yana da tsawaya to yana da kau da kai kada ya zama mai kwaɗayin abu hannun mutane wata rana Harunu Rashid yana yawo yana buƙatar wane ne yana yawo guri guri Harunu Rashid bayan nace Harunu Rashid ba wai shugaban kasa ba domin shi a lokacin shugaba ne na duwale islam daulolin na musulunci ya fi karfin ka taimaka shugaban kasa amirul mu'minina a lokacinsa yana yawo duk inda ya je kamar wannan majalisar ya zo sai ya ce ina limamin gurin yake sai ya ce yi min wa'azi aka yi rika yawo sai dai ya samu kusai da zai iya idan kai kai ma wa'azi ka gama sai dauko dunkulin kudi ne yawa sai baka sai da gurin kusai da zai iya na ji faɗa wannan kusai da zai iya in ana faɗan mutanen kirki din littafin duniya sai an faɗi wanda asalinsa kuma barawo ne farai kuwa asalin sada yake dan shi kusai da zai iya ka ne ake kidnapping yanzu shi tsarin kidnapping ɗin ko sadar da sai ya kai ma wasita zai yi a lokacin ba abin da aikin hajji ke tsoro gaba ɗaya banda ku zai jini ya in aikin hajji ya zo shi kaɗai ake fargaba domin zai tara hanya duk yau ku ya ɓata kaya duk yau ku amma ku zai jini ya wata rana da yin da ya zaya musulunta shi ne zai haura wani gida kawai zai shi mai gidan yana talla tallar dare ya haura shi yana alam ya ne yin ladina amanu an ta'ta'a qulubuhum bi dhikrillah wannan ayar yana shi da ya tsaya yake cewa shi lokaci da yi bane ga waɗanda suka yi imani da Allah cewa zuciyarsu ta zanto ta rawa idan an ambaci Allah madaukakin sarki sai ba su zaka kuma gidan akwai yarinyar da Allah ya jarrabe shi da mutuwar santa yana santa wannan dalilin ya sa ya dawo sai da ya zama amamatul haram ko amamatul masjidi ta tabarar masallaci ake cewa saboda tsawar gun Allah gaba ɗaya ya daina komai to yaje gurin da yana zuwa gurin sa bayan nemar wa'azi ya ga ya mar abin da zai ga ya mar yace ya kai su gaba ka sani cewa za ka yi mu'amala da mutane uku yace za ka yi mu'amala da wanda yake girme ka da sa'anka da kuma wanda yake kasa da kai yace to abin da nake waka shawara ya amiral mu'minin wanda yake girme ka ka dauke shi a matsayin mahaifi haka yake wa cewa mahaifi ne naka shi ne shugaba ne yace sa'anka kuma ka dauke shi a matsayin aboki na kasa da kai kuma yace ka tausaya masa domin kare gani bayan ya gama su yi me ya bukatar ka kana da wata bukata a biya ma sai ya shiga gida ya rika kuka ko zai da jini ya su harun da rashid yana waje yana jiran sai zai faɗi bukatar da za a biya masa ya yi ta kuka ya yi ta kuka har sai da bai wanda ta wani ya faru saboda kuka sai ta ne kowace tana zuwa cikin bawan Allah wannan dan girman Allah ka ba kofa gidan ka kafi kace ku kai ke kai sanne ke to malamai suka ce wannan dabi'ar da Huzayd bin Iyad ya dauka ta kara wa ilimin sa daraja saboda yana da gudun abu hannun mutane ko kuma Khalid bin Abdullahi bin Umar dan gidan Abdullahi dan Umar wata rana Hisham bin Abdul Malik ya taba gamuwa da shi a masallaci bayan sun tattauna sai ce kana da wata bukata da za a yi ba sai ce da shi ba ka ganin a masallaci muke a gaban ubangiji muke kuma bukatar wazan ne ba sai shi hijab ibn abdul malik yace to bari jale sai da aka fito waje ya ga ba masallaci bane sai ce to yanzu ne wata bukata kake da ita sai ce ban tambayi Allah madaukakin sarki na roƙi Allah madaukakin sarki abin da yake abu lahira ban tambaye shi duniya ba ina jin kunya yanzu fito waje kuma tambayi wani abu abin duniya domin ga wanda yake so a roƙe shi dan mai bayar yake wallahi ina jin kunyar roƙe shi duniya bai roƙe shi ba kuma roƙe ka anan aka yi baje a gurin a cikin tafiyar sa to wayannan abubuwan da ake yi ko da yake kamar yadda malamin ya mana tun a farko su ake so su rika rawar da bukatan mutane su dauki duniya cewa hududun faramun ce ba inda mutum zai kai ya komo in ka dauke ta da fadi za ka yi sakina dafi innama duniya faramun laysa da duniya qubul innama duniya kaba an ya'tawi sabakan wa hud wa laqad yasbika mina ayyuha talib hud idan waqtaka biha qabla ma biha yakun innama duniya kaba in nasajatul ankabut haka duniya ce in ka dauke ta da fadi za ka kai ka tabaru shi da Allah madaukakin sarki yake ta babu misali cewa wa bal hayati dunya illa mata'ul ghurur ita rayuwar duniya ba kowa bace ba sai rudi a cikin ta saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu ja hankalin mu mu da za mu yi karatu don gani da wannan littafi mai albarka malam duk littafin da za a yi a yau ya kan fara da mukaddima malam ya fara da mukaddima mukaddima da ya kawo a cikin littafin yake cewa mukaddimatu sahibul masjid mukaddimar ba abokin littafin shine yake bismillahir rahmanir rahim ya fara da sunan Allah madaukakin sarki ar-rahman kaga Allahu shine sayyidul asma duk sunayen Allah shine gaba shi za ka ga duk inda duk inda mutum zai roƙo idan baka iya roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ba ko cewa ka ɗauki kowane suna ka kai shi inda ya dace to ka ɗauki sunan Allah kawai Allahu ka dogara da shi ka roƙe shi ne kun san so ake idan za ka roƙi Allah a wato a ilimi ka ɗauko suna al'alim idan za ka roƙe shi arziki ka ɗauko suna al-razzaq in za ka roƙe shi karama ka ɗauko al-rahman al-rahim idan kuma wani ne ya sa ka a gaba sai ka ɗauko al-qawiyyu al-aziz misali kake to irin wayannan mutum bai gane ba zai ta roƙo Allah da sunayen Allah bai je gurin da wuri ba da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wa inna lillahi tis'atan wa tis'ina man bi atan illa wahida man ahsaha da kal janna ai da yawa wasu ba su gane ba sun dauka cewa ka bara karanta Allahu arrahman zuwa as-sabur ya ke nufi ba haka ake nufi ba Allah yana da wasu sunaye da inda karanta in ka kiyaye zaka shiga aljanna al-insan shine malaman tauhidi hatta malamin ba da abuka da al-kitabun da cikin muryatul murid ai ya kawo al-insan bi take nufi cewa abu na farko kiyaye sunan Allah da ake magana a kai shine zamto shi sunan Allah ka iya faɗar sa daidai sai kenan kuma ingantacce don ba sawa raɗawa Allah suna da tunani ko da ina ganin kawai akwai sunayen da ake faɗa ba sunayen Allah bane ba su inganta ba kaga abu na farko kenan sannan abu na biyu ka san ma'anar sunan ma'anarta in ka ce ar-rahman ga abin da yake ne sannan abu na uku wato ka iya apply gurin da ake wato amfani da shi gurin da ake so ka amfani da shi idan ka zo kamar yadda za ka wasu alaran bobi shi da ba a zo alaran bai zanto ba shi da karatun addini in ya zo ya ja tarawi za ka zo ana da yayi kira da alqunut Allahumma damir al-kafara wal munafiqin ala ta'amin Allahumma damirhum tadbira Allahumma mazziqhum kullu mumazzal sai kuma yace ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wai da ba ka ce Allah ya rugurguza mutane kuma ka ce ya arhamar rahimin sunan bai dace da gurin ba kaga sai dai ce ya kauyi ya aziz ko ba haka bane yawa Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina idan ya gama wannan to Allah ka ba mu aminci sai ce ya arhamar rahimin ya rabbul alamin wannan shi abin da yake daidai ba wai kowanne sunan Allah kun kuna son ta dabburi akan wannan ka dauko ayoyin Qur'ani gaba daya duk inda ya kare da sunan Allah ko ma baya ka ga me aka yi annabawa da suka yi roƙi Allah madaukakin sarki annabi Zakariya annabi Ibrahim annabi Musa duk kowanne annabi kaga wancan da yazo yayi addu'a shi dai da sai annabawa da yazo yayi addu'a ai kaga cewa rabbana taqabbal minna sai ce innaka antas samiul alim wani guri kuma yace innaka antas samiul du'a samiul alim kaga taqabbal minna Allah ka karba ba kowa a gurin tsakiyar dare domin kai ne mai ji a ta wanda yake kwanta a kusa da kai yana barci ko wanda suke cikin gidan ba san me kake ba amma Allah yana jin ka min bauki ka za'i samawat al-alim kuma yana sanar da halin da kake to wayannan suna taimakawa in mutum yana addu'a ya ga abubuwan su suna cimma da wuri in ka kiyaye sunan Allah kai iya amfani da shi gurin da ake amfani da shi sannan na ce Allahu in baka iya sauran ba baka san ma'ana ba Allahu sayyidul asma'i duk inda Allah ya bayani akan ya koro sunan Allah za ka Allahu ake farawa dake ake farawa farko ka dauki law anzalna karshen suratul hajj huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul qudus as-salamul mu'min kaga ya fara da huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul qudus as-salamul mu'min al-muhaymin العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بيتي هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماء kaga duk inda ka dauki aya za ka huwa Allah ya fara da Allah madaukakin sarki domin shine sayyidul asma shi da da Allah madaukakin sarki yayi bayani akan sunan sai yace hal ta'lamu lahu samiyya ka taba ji mai suna Allah tun da kake a duniya in ka tabu makotan mu wasu wuraren za ka ji an sa wa wani suna Abdulrahman wasu suna cewa Rahman ko amma da Abdullahi bai a ce Audu ko ka tabu ya ce Allah yawa tamadu waye duk wasu suna bada su faɗi wannan maliku da duka da yi amma Allah al ta'lamu lahu samiyya ba mai shine wani malamin da yake ko yau ka yi ka ka samu sunan Allah sai ya mutu kuma ka gwada sawa ka gani kawai ka gwada ka ce kai barkai gangaci yau ai baba da ya sunan ka ce Allah sunan ka to za ko ba ka gare ya mutu kuwa haka wani malamin da kaga ba wannan can ba da ko ba nan shi ba za mu ja ba ba ja to saboda haka wannan shi Allahu Ar-Rahman sunan da wato wato su kafiran maka karaina kenan Ar-Rahman ba an gane ko domin za su ce kawai in ba wato in ba Ar-Rahman aka faɗa ba dan kaga lokacin da aka zo sulhu rubaiya aka rubuta bismillahir rahmanir rahim ai zuwa ce agoji sun san dai wannan amma ba san wayannan ba ba ke yadda ba shi da Allah yake kuli da Allah awi da Rahman ko dai ka ce Allah ko ka ce Rahman ayyan ma da da'u balahu al-asmaul husna ba ke yadda da ta Allah kawai ba sai dai a rubuta Rahman Allah yake to ko ka ce Allah ko ka ce Rahman duk sunan Allah ne ayyan ma da da'u balahu al-asmaul husna sunan Allah suna da yawa ba ɗari ba ɗari ba ne sun fi ɗari ba ɗaya ka dauko wani samun sharu asma'ullahi da husna na su ibnu al-qayyim da sauransu da aka hada aka yi ka je ka gani za ka tuna yi da yawa shi za ka ce a cikin sunayen Allah da yawa a cikin su ne ka haddace ɗari ba ɗaya ka san ma'anar su ka iya ba haddacewa ka haddace ɗari ba ɗaya ka san ma'anar su za ka shiga aljanna shine na hudun da ban faɗa ba na farko haddacewa ɗari ba ɗaya na biyu iya faɗar su na uku sanin ma'ana na hudu amfani da su inda ya dace duk wanda yayi wannan shine al-ihsan din to zai shiga aljanna ba wai iya biya wa daga Allah zuwa as-sabur ba ba haka ba a wannan hadisin na Tirmidhi ma wata hadisan wata sunayen akwai sunayen da aka ce ba su inganta ba to ma hadisin wato bai inganta ba shi kansa amma sunayen suna nan da yawa akwai wata takarda da wanda suka je Saudiya suka dawo suna ba da dan pamphlet ne haka za ka fitar da asma'ul lahi da husna din kantattu dari ba da ana bayarwa to misali irin wannan sai ka haɗa shi ka san ma'anarsa ka yi amfani da shi ke ji ake nufi za ka shiga aljanna ba ya ko mutum ya zauna ya karanto kawai ba ba ji ba an fahimta da kyau ko to shi sa wannan yana da muhimmanci mu kiyaye na ce sunayen Allah ba dari ba ɗaya bane kawai suna da yawa hadisi annabi alayhi salatu wasalam da in annabi ya zo addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'afarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka to kaga Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya ubangiji ina roƙonka da duk sunan da yake naka ne ko ka saukar da shi a cikin littafinka a Qur'ani ko ka sanar da wani daga cikin bayinka annabawa ko ka ce banta da shi a cikin ilimin ka wanda annabawa ma ba su san shi ba akwai sunayen da annabawa ma ba a gaya musu ba kuma sunan Allah ne to kaga annabi yana yin wannan addu'a cewa ya allanta hu adam min kalbika a wuce a sarka ni bi ilmin gaibi indaka saboda haka sunayen Allah da yawa suna da yawa ba su da iyaka illa iyaka wasu an san su wasu ba sani ba to idan mutum din bai sani ba sai zo ya dauki sunan Allahu ya ubangiji dan sunanka Allahu dan sunanka Allahu ka bani kudi yayi dan sunanka Allahu ka bani ilimi yayi amma inda san samu ne ka dauko wata gaba ka bata ma'anarta ya ubangiji wani ya sa na a gaba dan sunanka alqawi Allah kai mun maganin ka dan karfin ka da kake da shi dan sunanka aljabbar mai karya wanda ya dauko hanyar da zai rusa mutane Allah ka karya shi wallahi in dai mutum ya zaka a gaba da irin wannan sai ya karya ta kowaye sai in ka zai karya gaba to ba zalunta ka kai ba in baka zalunci shi ba ko me zai ko kwana dubu zai yana wato wannan abun Allah ba daukakin sarki ba zalimi bane la yazlimu mithqala zarra to shine bismillahir rahmanir rahim yaji alhamdulillahi malikil jabbar kajibu godiya ta tabbata ga ubangiji Allah al-malik wanda yake mamallakin komai al-jabbar wanda yake karfin kowa shi zai kare duk wanda ya dauko hanyar da yake so ya rusa mutane ko ya fi karfin mutane ko ya zalunce su alwahid alqahar daya daya tilo alqahar wanda yake mai rinjaye wa ashhadu an la ilaha illallah bale yake ina shaida ba wanda yake tanta abauta wa sai Allah wahdahu shi kadai yake tilo la sharika lahu ba shi da abokin tarayya rabbus samawati Allah shine ubangijin sammai wal ardi da kuma kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su al aziz sai kara maimaitawa wanda yake mabuwayi ya buwayi kowa al-gaffaru kuma mai yawan gafara wa tadu anna muhammadan kuma ina cewa da shaidawa lalle annabi muhammad abduhu bawan sa ne wa rasuluhu kuma manzon sa ne annabi alaihi salatu wasalam duk sunaye babu sunan da annabi ya fito irin abdullahi a ce abduhu shi za a ce alqur'ani kusan gurare hudu ko biyar da ku da sunan da Allah yake kira annabi kenan in yazo sai kira shi da bawa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla sannan kuma alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa annahu lamma qama abdullahi sai ina kuma تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kaga duka bawan da yake kiran sa ko ai Allah baya kiran suna annabi kwata kwata a cikin alqur'ani sai ke in ba gurin da aka ba da labari ba duk inda kai suna annabi karara da labari gurare guda alqur'ani wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul labari yake bayarwa muhammadu rasulullah labari ko kafin mu jonan ma kana muhammadin aba ahadi cikin ahzab sannan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaga na hudu kenan sai na wa ma nuzila ala muhammad wa huwa al-haqq min rabbi ko kaga wayannan guraren hudu din labari amma duk inda kaji annabi alaihi salatu wa sallam dai kiransa Allah ne to sai dai mallaka ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم فأنذر duka inda ya zo alkurani sai dai ka ji ana mai lakabi Allah baya kiran sa kai tsaye to lalle annabi Muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne kaga an yiwa an yiwa kowanne bangare rashi wanda suke ko da Yahudawa da Kiristoci duk an musu rashi dangane da wannan kalmomin guda biyu to dai yake cewa al-mustafa da babbe shine mustafa dama akwai mustafa sannan akwai mujaddaba sannan akwai muktar akwai murtaba shine ba wani yake cewa murtala shi mustafa shine zababbe shin al'umma gaba ɗaya Allah ya zabe mujaddaba kuma zababban zababbu shine ce kuma murtaba kamar yadda bi dawiya ya kawo shi kuma zababban zababban zababbu wane mutum da ba ke ce yau murtala zababbe ke na wanda Allah ya zaba kaga bayan Allah ya zabe shi a cikin mutane gaba daya sai zo a cikin mutanen kuma sai zaba annabawa a cikin annabawa sai aka zabo ulul azmi min ar-rusul a cikin ulul azmi aka zaduwa ulul azmi su biyar ne su biyar ne sannan kuma a cikin da Allah madaukakin sarki ya zabi annabi alaihi salatu wasalam cewa shi ne shugaban su gaba daya kaga zababban zababban zababban zababbu sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan annabi alaihi salatu wasalam ne kada yake da wannan tambar sai ce sallallahu alaihi wa ala alihi kira da aminci tabbata a gare shi da iyalan gidansa iyalan gida an yi fassarori da yawa amma ala yanzu su ne waɗannan dangin sa waɗanda ba sa cin sadaka da tuwaje wa sahabihi domin akwai fasar da take da al'umma annabi ma alaye ne alul baiti ne amma wanda tafi kwari ita ce wannan din alu ali da alu ja'far alu aqil alu abbas ko alu hari to wasu ba sa kara da shi saboda abdul muttalib shi yake nufi shi za idan ka zo ka ce ahlul baiti sai mu ce ba to ahlul baiti ba kana ta magana Hussein amma ba mu ji kana magana Hassan ba ahlul baiti ai ina da Khadija ake nufi ai ina da Fatima ake nufi shi ne za ba a faɗan sauran da na Fatima dan ta Hussein ne kawai ko Al-Hassan ne kawai banda zuwa wasu ina su mutin ko ba haka ba ina su Abdullahi da Abbas duk ba ahlul baiti wani alim akil alim Ja'far duk ba a ɗebo su ba an gane ko yanzu da haka shine ma da yake gaya mana cewa wato amma ba'du bayan godiya ga Allah madaukakin sarki din da kaji amma ba'du wannan take ne bayan godewa Allah yayi wa annabi salati to sai yace fa inna ba'da al-ikhwan wanda daga cikin yan uwa wanda daga cikin yan uwa ta'ala ni ikhtisara jumlata jumlatin fi ahadith al-ahkam wani daga cikin yan uwa ya tambaye ni ta kaito masa tattararrun wato hadisai waɗanda suke magana akan hukunce hukunce kawai na ka ce hukunci shine wato abin da ya shafi wajibi da haramun da makruhi da mubayi da jani wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ba hauli ba wannan sune akam guda biyar ko dai abu ya zama wajibi ko ya zama haramun ko ya zama mubayi ko ya zama jani ko ya zama makruhi duk abin da ya zo idan ka zo kace kaza musulunci ne zai mutum ne matsayin sa ne hukuncin sa to da yake ni ma ni ma ta faɗa da yin baban dangane da abin da bukari da musulmi suka hada akai bukari da musulmi sai ce kaga Abu Abdullahi Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari shine Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari wanda shi kuma Imam al-Bukhari an haife shi ne wato a shekara ta wato ta iya cewa tasa'in da hudu a shekara ta ɗari da tasa'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam a can garin bukara a yanzu za ka iya cewa a rasha mutum bukara ne manyan malaman da suke mana hijima za ka biyo wajen su duk ba ma larabawa ba ne turawa ne ka ɗauki da gaban malikiya yanzu kai ta ɗebo tun daga kan lahallari har zuwa kan risala gaya mun mutane nawa ne kawai indiya ce aka ce da misra ne imam al-tawa wato jiya da dikin shine ba misri sai wanne kaga idan ka dauki lahallabi ikimawi indiya risala risala dan tunis ne dan tunisiya ne shi duba larabawa ne eh to su kaga wayannan biyu kawai ke cewa larabawa sauran gaba daya wato na kasar gaba daya sun mudawwana zuwa suka ce duk turawa ne idan ka zo ka ce wato ba za ka yi amfani da wato littattafan waɗanda ba larabawa ba to da yawa za a baka a baya da yawa karatu cika wasu ne kai yanzu bukari kan rashe ne idan ka ce ba za a amfani da karatun wato turawa ba littafin bukari wa zai zo ba duk sai a koma a mai mutu kenan kuma littattafai nawa ne mu kanmu a yanzu littattafai nawa ne waɗanda dan bojiyo balarabe ne ko fulatani ne littattafan zano muke amfani da su abdullahi na gwandu ba balarabe ba ne kanin abdullahi dan fa kanin dan bojiyo ne muhammad bello ga shi nan duk da kaji muhammad bello fulani ne bello din ai bello din ba balarabe ba ne fulatani ne su zo da aka sun yi hidima na'am mala albani kan albaniya ne mutumin albaniya ne to yau da haka da yawa to kaga wannan bawan Allah an haife shi a wannan shekara ta 194 ya wallafa wannan littafi kuma abin da zai ba ka mamaki Imam Bukhari ba tarihin sa zabi ba Bukhari in yana kankan ya tashi a baraya yana shekara bakwai takwas ya makanci mahaifiyarsa ta yi mafarki da annabi ibrahim alaihi salam cewa ki tashi dan ki warke yana tashi da yazo a shekara bakwai ko takwas ya wanke min nan wato ta ganci ya zo da gudu ya zo umma ina gani kai wa Allah godiya kace to zan yi wa Allah wato a godiya ga Allah ka je ka yi wa Annabi alaihi salatu wasallam hidima domin ji a wannan gabar ya haddace Qur'ani ka je ka wa addinin Allah hidima shi ne ya tafi neman ilimin hadisi yaje kuma Allah ya sanya ma albarka a kafin littafin bukari da yake hadisi dubu takwas ba kaɗan duk hadisi da kafin ya rubuta shi a cikin bukari sai ya yi sallah raka a biyu a harami ya nemi zaɓin Allah cewa in ya tabbata bayan ɗan tsani da yi wajen bibiyar isnadi saboda haka wayannan bayan Allah ba abin da za mu faɗa musu sai addu'a kawai ba abin da za mu yi sun gama mana aiki to imamu bukari shi ne ya kawo sai kuma wa muslim bin al-hajjaj bin muslim al-qusayri an-naisaburi sannan da muslim ibn al-hajjaj ibn muslim an-naisaburi wanda shi kuma an haife shi a shekara ta ɗari da hudu bayan hijira ƙarni na uku kenan farko shi babul wato muslim ne amma ba ku sani cewa malamin alƙawari zai kawo bukari da muslim amma cikin gajiyawa da wato abin da ake cewa ajizanci da ɗan adam akwai ajizan da ba bukari da muslim bane ko dai bukari ne zalla ko muslim ne zalla amma kuma ai mun sha domin bukari da muslim duk gaba ɗayan su ingantattu ne wannan gajiyawa ce kuma shi zai ƙara nuna ba ba wato gazawar imamu abdul gani al-maqdisi ba ba gazawar da ya nuna ya nuna ma karfin haddasa domin ya nuna ma ko shakka babu littafin da kayan rubuce shi za aka samu wannan canjar a wasu gurare da hannu inda littafin da ke goma ka ji a ce kwabowa ya rubuta da kayan rubuta domin haka cewa shi za a ce jama alhafi wasu na cewa alhafi ko wanda ya haka ce a cikin dubu ɗari da isnadi na ce isnadi shi ne yanzu ce gwani abibu ya zantar da shi shi kuma ya ce gwani man shawi ya zantar da shi ya ce shi kuma malaminsa wane a ƙasar ƙasa kaza a sudan shi ma ya faɗi wani malami har mutum goma shi ne isnadi can kenan can din ya zamto sarkar ta tafi kafin ka bada hadisi guda daya sai ka bada mutum goma da suka gaya ba har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam shine isnadi to su malamai ba irin mu bane ne su so ake ma haka ke bane ne kawai an Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu innama al-a'malu bil niyyati a sai ka ji haddathani wani haddathani wani haddathani wani haddathani wani qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine isnadi in ba ka rike wannan ma ba a lissafa ka ko ba gefe ba ka cikin malamai ba za a ce wato ɗan kibari da kai ba shi sa an za a zo a baka labarin cewa imamul bukari wata rana wasu sun samu labari mutanen iraki cewa ga babban malami ya zo suka ce bari su yi mana wannan irin jafa'i da ake wa malami an taɓa yi wa babu kotu bari su yi mana jafa'i abin da ake wa irin ɗaliban ilimin nan masu rawar kai ya zo kawai sai aka samu hadisai guda ɗari sai aka rika ɗauko isnadin isnadin hadisi na ɗaya sai a ta guda shi da isnadin hadisi na goma mutum na mutum na uku da yake cikin isnadin hadisi na farko sai a kai shi hadisi na tara sai a ƙara ɗauko wani a kai shi na sha biyar aka ta guda shi gaba ɗaya sai aka zo kawai aka zaune da shi ga babban malami ya zo za a kuri aka karanto gaba ɗaya sai da aka karanto tsab hadisai dari sai aka ce wayan da hadisan ka san su sai ce ban san su ba sai aka fara banza an kuri sai ce a ban san su a yadda suke din nan ba amma yadda suke wayan da hadisan da kuka kawo wurin karanto muku su sai dawo da su yadda suke yadda suka karanta da kirman sai dawo da su tsab sai ce to hadisi na farko isnadinsa wannan mutum na biyu ba anan yake ba kun kai wa mutum na goma sai ɗauko shi sai dawo da sai ce sannan mutum na uku ba ne ke yana mutum na bakwai kun ta ku ɗan ce da ya gyara musu hadisan guda ɗari daga ranar suka karya ba guda suka ce sun sallah ba. To, saboda haka wannan shi ne, to ai ban san lokacin ya tafi haka ba. Wannan shi ne, to wannan su ne malaman. Ulai ka hawa in fa jikini da yake ne, jikini da yake. wannan su ne iyayen mu iyayen gidan mu ku kawo mana irin da kuke cewa kuna tukar imamul bukhari su ne iyayen gidan mu wanda suka kawo mana addini kai wa kake da shi makofin imamul bukhari babu mu je zuwa kan da kan mu ja lokaci yau mu kaddima budewa ake ya kamata mu shiga karatu to sai ce wa muslim bin al-ajad bin muslim al-kushairi an nisaburi yace ba ajabtu sai na amsa mar ila su'ali zuwa ga tambayar shi raja al-manfa'a manfa'a ta saboda fatan amfanuwa da da hadisi ko kuma amfanuwa da hadisan da zai kawo wa asalillah ta'ala an yaba ana bi jimalin yace muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya amfana da mu da wannan littafin wa man katabahu Allah ya amfana da wanda ya rubuta aw sami'ahu ko ya ji aw qara'ahu ko ya karanta aw hadithahu ko ya haddace in ji malamin da ya rubuta yake mana addu'a aw nazara bihi ko ya dauki littafin kawai ya buɗe ya kalla wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi karim Allah ya sa kuma wannan littafin mun yi ne dan Allah ba dan kowa ba in ji malam mujiban lil fawzi kun ga yadda bayin Allah yake idan kai aikin ba sai kai ta roko cewa Allah ka karba domin Allah cewa inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin annabi Ibrahim da kansa annabi Isma'il ba kowa a duniya san da suka gina Ka'aba amma da suka gaba cewa ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ba sai ce bidiya da za ta rika nuna cewa ga wani ya gina masallaci ko ya gina dakin Allah ko babu amma ba kowa wanda zai je faɗa sai da suka daga mun kace Allah ka karba domin kai ne mai ji kuma masani dan girman Allah ku duba mu na mu aikin yanzu haka yake wanda za mu yi babu faɗa to ga gidan yayi yace Allah ka sa dan kai aka yi mujiban lil fawzi domin Allah ya yana karba ne daga masu tsoron sa kawai saboda wato mujiban lil fawzi da zai yi jannatin ayi dan ya zamto ya wajabta mar rabauta a gaban Allah madaukakin sarki ya samu aljanna wanda take ba goce riba fa innahu hasbuna domin Allah ya isar mana wa ni'mal wakil ba da lafiya abin dogaro Allah madaukakin sarki wannan shi ne abin da ba da ya kawo ina ga dan mu tsari daidai ya kamata mu aura lokaci ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana sati ne zuwa kai ki za mu shiga hadisin niyya kawai na dauka za mu iya biya hadisi sai yau sai ayi hakuri mun dan faɗaɗa bayanin amma insha Allah ta'ala sati ne zuwa kai ki za mu shiga littafin muna roƙon Allah madaukakin sarki sunayen sa kyawawa da gobin sa madaukaka Allah ya saka kowa da alheri wayannan ƴan uwa kamar yadda na faɗa akwai wanda ya ba da littafin kwanaki muka raba wa mata to wai yau ma wani ya ƙara bayarwa an ciyo kusan guda goma sha tara mun raba su shi ma ga wasu bayan Allah waɗanda suka samu to wannan ma kun ga ga wani bawan Allah ya fi guda ishirin da biyar ya bayar shi ma wanda da aka ci na masallaci ne ya ba da shi ko shakka babu ina yawan kwaɗaitar da ba za su da shi ne wa'annan abubuwan su ne tsaye daga cikin manyan sadaka jariya an ce an ba da shi kyauta malam yusuf aka aka ce eh kyauta aka ce an bayar saboda haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane in suna yin sa Allah madaukakin sarki wato zai Allah madaukakin sarki zai shiga lamarin domin shi karantar da littafi duk wanda aka koyawa yayi amfani da wannan abu to ba zai taɓa yankewa ba har abada za ka iya gina rijiya ta kafe za ka iya gina kwarai kuwa ko kai masallaci a daina sallah a ciki amma karatu baya yankewa duk wanda ya sanar da amfanin da wuri to bare ta bayin cewa ba har abada to muna fatan ƴan uwa kuma za su yi amfani da shi wajen abin da aka dora dan shi din muna roƙo Allah mu ɗauki sarki wayannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsara ya mana yawan da mana ire-iren muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofin da madaukaka waɗanda suke da niyya ma ba su ba domin za mu ga hadisin niyya ta ne zuwa kuɗi niyyar ba wani abu ne mai kyau yawa ai gaskiya ko nan gaba Allah ya sa an bayar kuma kada wani ya zo dan Allah dan ka manta naka an tashi rabawa dan ni ai kaida da yake nake ba ina baka bana kuma baka musulmi sai na zan baka da shi nake bayarwa yawa wani ya zo bayan an ba shi kuma ya bar naka a gida ya kuma karba ba daidai bane gaskiya dan za ka dai ummu musamman ba hauji muna da hadama yanzu da za a zo a ce mutum goma anan kowa ya zauna mutum goma a lissa ba za a ba su littafin sai wani ya yi haka ba ba ba ko su goma ne ba ba kowa saboda kawai irin dabi'a mu saboda haka ba daidai bane da Allah wayannan bayan Allah ya karfafe su masu ayyuka na alkhairi ire-iren wayannan muna roƙo Allah maka kudin sarki ya saka musu da alkhairi ya ba mu yi amfanuwa da abin da za mu ji a cikin littafin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da shugaban ka madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa malaman mu da wato iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da sunayen ka jawa waɗanda suke da bukatu na alkhairi da masu neman aiki da sana'a Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunayen ka jawa wa da sufofin da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da wato iyawan mu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana ba waɗanda muke so kawai ba muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da shugaban ka madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi Allahumma aminna fi awdanina Na'am, muna roƙon Allah madaukakin sarki ne wannan gidan da ya assasa wannan alkhairi Allah madaukakin sarki ya bi kansa da gabara iyalansa Allah ya riko da hannunsa muna roƙon Allah ta madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da gobin ka madaukaka Allah ka shiga al'amuran mu Allahumma ajina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma